الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم منا رانا الامس ishirin da hudu ga wata na ɗaya wato al-muharram hijira 1448 hijirar manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga wata na bakwai wato watan shi miladiya isa dan maryam alaihi salatu wassalam Allah ya tara mu a wannan masallaci mai albarka ba don komi ba sai don tunatarwa ta yau da gobe wato ta addinin musulunci wadda wani abu ne wanda allah maɗaukakin sarki mai girma ya ɗora ma duk wanda ya sa ƙahoshe a haraka ta da'awa tunatarwa akan abin da zai amfana mummune kamar yadda kuka sani fuska biki da kwaina fuska guda kun santa fuska guda kuma ku kun santa za ku sake sanin ta yau ba don komi ba sai don ziyara da muka samu na ɗan uwanmu abokin karatu kuma malaminmu daga birnin yamma wanda a cikin matakin karatu in ka ji an ce wane dakta ne to ya tsallaka a wani mataki na karatu wanda kowa bai tsallaka shi ba kinan don haka ba tare da bata lokaci ba za na ba shi dama zai gaya mamu ne akan me zai magana sannan kuma ya shiga magana saboda waka a bakin mai ita ta hidadi dr abbas falyatafaddal mashkuran ma'amura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da warhaka barkanmu da haduwa a ɗaya daga cikin wurare da Allah subhanahu wa ta'ala ya hiso a doron ƙasa shine ɗakin shi a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu ummu muhammad wanda babban malamin mu ke jagoranta shek mubarak ibrahim hafizahullahu ta'ala tare da waɗannan fuskoki masu albarka na 'yan uwa ɗaliban ilimi da kuma masu jagoranci a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan rana ta alhamis yau 24 ga watan ɗaya shaharullahi muharram hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1448 wanda shi ya daidai da tara ga watan bakwai miladiyar annabi isa ɗan na maryam alaihi masalam 2026 ina farin ciki kwarai da gaske da haɗuwa da waɗannan fuskoki masu tarin albarka kamar yadda abin nan jawabi ya gabata dan uwa Sheikh Malam Mubarak ya ce malamin su ne fil haqiqa wannan tawadu'u ne malam yayi gaskiya abokin karatu ne kuma har yanzu haka ake tare abokin gwagwarmaya ne tare ake karatu tare ake faɗi ka tashi wana fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka mu malam da alkhairi da shi da duka waɗanda ke tsaye kan jagorancin wannan masallaci Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwa albarka ba tare da bata lokaci ba maudu'i ko unwanin da na zaɓi mu yi magana a kan shi shine harkar ilimi da kuma malinta a yau wannan rayuwar da muke ciki harkar ilimi da malinta a wannan zamani da muke ciki yan uwa kamar yadda muka riga muka sani cewa shi ilimi wani bangare ne na addinin musulunci sannan kuma shi ilimi ibada ne saboda girman sha'ani na ilimi da kuma saboda girman sha'ani na neman ilimi Allah subhanahu wa ta'ala farkon abin da ya fara saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya nemi ilimi ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram kissa ce wadda da yawan mu mun riga mun santa lokacin da mala'ika jibrilu ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garu hira ya ce mai ya karanta ya ce ma ana bi ƙari daga ƙarshe daɗa ya gaya mai waɗannan ne ya ayoyin malamai suka ce wannan ayar ko kuma waɗannan ayoyin dalili ne ko kuma dalilai ne masu ƙarhi waɗanda ke nuna cewa ashe sai an yi ilimi sannan ake yin da'awa sai an karanci abu an fahimce shi sannan ake yin kira zuwa ga abin alhukumu an shay'i far'un an tasawwurihi shi yasa bayan Allah subhanahu wata'ala ya sabkar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq sai abin da ya biyo baya shine surorin nan na ya ayyuhal mudaththir da kuma ya ayyuhal muzammil kaga ƙun fa'anzir ƙumin laila illa ƙalila ƙun fa'anzir ta shi ka yi gargaɗi sai bayan ya riga ya sani ne sai bayan ya yi karatun iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya riga ya san menene sannan sai aka ce mai ƙun fa'anzir ta shi ka yi gargaɗi kaga ashe mataki na farko wanda mutum za ya fara kiran bayan Allah za ya fara yin wa'azi za ya fara yin da'awa shine mai shine ya nemi ilimi ya san menene hakanan din Allah subhanahu wataala ya faɗa mama a cikin wata aya yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika kai sani cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala sannan ka nemi gafara ga zunubanka wannan sai aka fara sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'alam wanda umarni ne ya nemi sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi sani sannan sai ya yi ya nemi sanin la ilaha illallah sannan sai ya nemi gafara zunuban shi al-imam al-bukhari Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama ya kulla babi a cikin littafin shi sahih ko kuma al-jami' nashi cewa babun al'ilmu qabla alƙauli wal amali ana yin ilimi kahin a yi magana ma'ana a yi da'awa kenan sannan kuma kahin aiki mutum baya zuwa ya sa kan shi ibada gadangadan ya yi ta yinta ba tare da ya san hukuncin Allah a cikinta ba mutum baya zuwa ya kira mutane zuwa ga aikata wani abu bai san kuma hukuncin Allah a cikin wannan ba a kusa kusa mai ahlari yana ce mamu ko wala ya amalu amalan hatta ya alama hukum Allah fihi mutum ba za ya aikata wani aiki ba wannan ne na kira ne ya kawo shi kowane irin aiki mutum ba za ya aikatawa ba har sai ya san hukuncin Allah a ciki shin me Allah yake so a ciki wannan aikin wajibi ne ko kuma mustahabbi ne ko haramun ne ko kuma makaruhi ne ko ja'izi ne su ne hukunce-hukunce guda biyar ko alhukumu wajibun wa mandubun wa ma wa bi hawal makaruhu ma amma hurrima ibnu hajar al-asqalani ya yi ta'aliki a ƙarƙashin wannan ne babin wanda al-imam al-bukhari ya ƙulla cewa wannan ne ya ayar khitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne ake yi ma magana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah amma ba wai shi kadai ba a'a wannan ne ya yashmalul jami ko kuma yashmalul umma ya hade al'umma gabaki daya al'ibra bi umumin lafzi la bi khususis sababi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadai ake yi ma khitabi ake mukhatabanta da wannan ayar ba a gabaki ɗaya al'umma ne ake yi ma khitabi da wannan ne ayar shi yada shi yasa sharadi ne kan ingancin aiki dole ne mutum ya nemi ilimi ilimi sharadi ne na ingancin aiki sannan kuma sharadi ne na ingancin yin magana da mutum zai ibn hajar yake cewa fala yu'taddu bihima illa ba'da ilimi da aiki da kuma faɗa wadda mutum za ya yi da'awa da kira zuwa ga mutane ga baki ɗayansu ba a aiki da su ba a abin nan ya lura da su face sai da ilimi a ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mama a cikin hadisi wanda al'imamu bukhari da al'imamu muslim suka yi ittifaƙi wurin hiddoshi cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuface shi ko kuma yake son shi da alheri sai ya sanar da shi addini sai ya sanar da shi addini ma'ana sai ya sanar da shi ilimin addini wannan ne hadisin kamar yadda malamai suka ce yadullu ala anna at-tafaqquha wa at-ta'alluma huwa sabilul khair ma'ana neman ilimi da kuma neman ilimi na wanda yake na fiqhu da ilimi wanda yake na addini shine hanya wadda take ta alkhairi sannan kuma gabatar da shi neman ilimi din wajibi ne akan yin kira mutum ba ya zuwa ya hau kujerar malanta mutum ba ya fara ce ma mutane Allah ya ce annabi ya ce face sai ya san me Allah ya ce din sai ya san me annabi din ya ce saboda kai yayi at-taqawwulu ala Allah bila ilm kar ya faɗa abin da Allah ta'ala ba shi ya ce ba kar ya faɗa abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ya ce ba ashe dole ne sai an nemi ilimi sannan sai ake yin da'awa sai an nemi ilimi sannan kuma ake me sannan kuma ake yin aiki da abin da aka yi ilimin da shi wannan na nuna mamu ashe ba a tasadduri ba a hitowa face sai an sani ba a hawan kujera face sai an san me Allah subhanahu wata'ala ya ce sai abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Umar bin al-Khattab thani al-khulafa'ir rashidin na biyu a cikin khalifofi waɗanda suke mashi shiryarwa halifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma mutum na uku a daraja a addinin musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aqida ta ahlus sunna sai sayyidina abubakar sannan wanda yake bin su shine sayyidina Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ta'allamu qabla an tasudu ku nemi ilimi kafin ku yi jagoranci kafin ku jagoranci al'umma lalle ya kasance kuna da ilimin jagorancin na al'umma wannan ne magana ce a dunkule duk abin da aka dora ma aka ce kai ne shugaba wanda za ka jagorancin al'umma akwai wasu mutane bayanka wanda kai za ka zartarwa kai ke cewa a yi a yi kai ke cewa a bari a bari kai ke da lisan kai ke da harshe na faɗa a shi to dole ne sai ka nemi ilimin wannan jagorancin ko ma wani iri ne ilimi ne na jagoranci ne na duniya ko kuma jagoranci ne na al'umma wanda ya shafi al'amarinsa na lahirarsu ma'ana kenan abu ne wanda ya shafi shugabanci ne na na na na al'umma na al'amari na duniya shugabancin ƙasa shugabancin jiha ko kuma shugabanci wanda ya shahi na na na wani yanki ko kuma a'a shugabanci jagoranci na al'umma wanda za su zaune ka faɗa masa Allah ya ce annabi ya ce sayyidina Umar ya ce to lalle ku nemi ilimin wannan abin kafin ku zamto shugabanni a wannan bangaren ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala bai ji kanshi da gafara yayi ta'aliki a karkashin wannan ne a asar din wanda al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan yake cewa wannan niyya na nuna darura ma'ana larurancin neman ilimi lokacin da mutum lokacin da mutum yake karami ko kuma lokacin kahin mutum jagoranci ya hau kanshi in dai kasancewa ko kuma ana tunanin cewa nan gaba ku za ku jagorancin al'umma to ya kasance wajibi ne a kanka ka nemi ilimin wannan abin kahin abin nan da yake yake zuwa kahin lokacin yake zuwa a kanka in ba haka nan ba kuma to sai ya kasance an waye gari barnar da mutum zaye a cikin wannan jagorancin ya yi gyaran da mutum zaye Allah ta'ala ya saka masa habban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alkhairi sun kasance khairu qudwa ma'ana jagorori abin koyi a cikin kowane irin al'amari musamman al'amarin da ya shafi addini namu sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance ba sai yin magana a cikin abin da me a cikin abin da ba su da sani akan shi idan wane ya san cewa ba ya da sani akan matsala idan an tambaye shi to ba ya yarda ya yi magana a cikinta sai ya ce a nihi su wane ce a tambaye su wane idan kuma aka yi mai tambaya ko da ya sani din to fata yake yi ina ma a ce wane ne za ya amsawa ba shi ba yarda Allah ta tabbata a gare su Abdurrahman bin Abi Laila ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda ya rasu a hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana tamanin da uku ya kasance babban malamin hadisi ne ya ce adraktu mi'atan wa ishirina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya tardo mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda sun yi ɗari da ishirin min al'ansari ya ce idan su ila ahaduhum an shay'in wadda anna akahu kafahu idan aka tambayi ɗaya daga cikin su menene hukuncin kaza sai yayi fatan ina ma a ce wane ne aka tambaya ba shi ba ina ma wane ne za ya bada amsa ba shi ba saboda me saboda girman saboda sanin girma da kuma daraja ta ilimi wanda suka yi wannan afarkin al-Imam zahabi ya fitar da shi a cikin sayar a alamun nubala sannan kuma hakanan ibnu abdul bar a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi to akwai waɗanda za su iya cewa wannan na nuna kenan dole ne mutum sai ya ƙoshi da ilimi ya zamto gangaran ya zamto irin rasik fil ilimi kafashi ta yi nutsu kafashi ta yi zirhi a cikin ilimi sannan za ya fara yin da'awa fil haƙiƙa ba haka ne abin yake ba a'a innama dai mutum yana karantar da iya muhidin abin da ya sani ne saboda kai ya yi magana a abin da bai sani ba idan arba'unan nawawiyya ka fahimta fahimta mai zirhi ka san da babu shakka akan fahimtar da kai mai to ka tsaya iya abin da zaka karantar da mutane kenan idan ahalari kawai ka karanta ka san cewa ka karance shi gaban malami karanta wadda take mai zirhi to ka tsaya iya shi zaka karantar da mutane amma kai baka karanci risala ba baka karanci mukhtasar ba baka karanci baka karanci iziya ba sai a ganka ka kinkimo mu da wani tulkubura a ka ce za ka karantar da mutane kai da kanka ka san rigima ce ka shawo ma kanka abu ne wanda ba zai yiwu ba shi yasa malamai suke cewa rahimallahu mar'an alima qadara nafsihi Allah ta'ala ya ji kan mutum wanda ya san iya gwar iya kadarin shi iya abinda ya fahimta iya kadamin shi a cikin kowace irin a cikin kowace irin harka sannan kuma ya kasance iya abinda ka sani shi kake sanar da mutane wannan na nuna ikhlasi a cikin aikinka na'am na nuna ikhlasi na nuna babu riya a cikin aikinka na nuna a'a kana so ne ka karantar a fahimta babi kake karantar da mutane a cikin ahalari ko ishmawi ko iziya shi wannan ka fahimta ka karanta gaban malami ka zauna kake karantar da mutane to wannan na nuna kana da ikhlasi kuma so kake yi su mutanen da kake karantar da su din su fahimta tabbas ana jin kamshin ikhlasi a cikin wannan sannan kuma na nuna kukuta daga hadari na fadawa kan wasu kurakurai saboda idan mutum bai san abu ba to ba ya yiwuwa ko ya karantar da shi idan kuma ya bayyana cewa za ya karantar da abin da bai sani ba to ko kurakuran shi za su bayyana ga ma'abuta ido a wannan fannin da ya fara yin magana dandanan ma'abuta ido za su cewa a'a ba haka ne ba ma'abuta fanni ma'abuta ido a wannan fannin za su sanin cewa ba haka ne ba walillahi almathalul a'la a wannan zamanin namu a duniyance ba zai taba yiwuwa ba wanda yake da birebe a ɗauke shi a ba shi correction ɗin baka ba a hankalace wannan yana yiwuwa ba ya yiwuwa yanzu da muke zamanin bak ana shirye-shiryen yin bak wani shi iya kashe brebe premier yake koyawa sai a kawo mai takardun yan baka a ce ya yi correction ke su ya yi corrigion su wannan ya yiwu gwamnati ta yarda da haka nan ba ta yarda da haka nan wanda yake matakin abin nan ne matakin kurtun soji a yanzu yanzu aka gama bashi formation sai a a hada mashi rindina wanda karkashinsa akwai general akwai kaporal akwai colonel akwai wane ne a ce ya jagorance su yaki wannan a duniyance abu ne wanda a hankalci a yarda da haka nan abu ne wanda ba ya yiwuwa to haka shi ma harkar ilimi duk wanda bai kai wani mataki ba wanda za ya ce wa ya karantar da wani abu wanda bai kai wannan matakin ba to insha Allah barnar shi za ta hin gyaran shi yawa tabbas barnar shi sai ta yi gyaran shi yawa wanda wannan ne shine waƙi'in mu a yanda muke cike yanzu shine abin da muke fahimta yanzu wanda kuma wannan za ya maida mu a maganar da muka yi a baya tsakani da Allah ba tuhumar niyoyin mutane muke yi ba amma akwai rashin ikhlasi a cikin wannan mutum ya kinkimo littafi wanda ya yi ƙarhin shi yana jan baki baki na jan shi yana jan wani mustalah mustalah na jan shi ana cewa al-muhaddithul fasil shi kuma yana cewa al-muhaddithul fadil a sunan littahi ne shi kuma yana cewa a wani malamin hadisi ne mai falala yanzu ina za ya kai mutane a wannan ne a sunan littahi ne al-muhaddith al-fasil shi kuma yana cewa a al-muhaddith al-fadil kaga wannan na nuna rashin ikhlasi ya zauna ya karantar da mutane arba'unan nawawi ash'asa a gabara ya muddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi mutane su fahimci addini ta nan wurin saboda umdatul dini a cikin wannan littattafan akwai su da dama wannan mutane za ka sada su da Allah subhanahu wataala amma a'a so yake yusharu ilaihi bil banani a zanki nuna shi da yatsa a ce wane ya karantar da kaza wane yana karantar da kaza saboda ya zamto hadisu saha kaga wannan ba tuhumar niyyar mutane ne ba amma akwai kamshin rashin ikhlasi a cikin wannan aikin ikhlasi shine zaka samu wanda kokarin shi ya fahimtar da mutane menene abba su iya ba su karanta wani kusakurai suke yi a cikin aqida kashi mutum yana cewa dan Allah dan annabi kaga akwai saura a aqida ko a fahimtar da mutum me Allah yake cewa me Allah yake so annabi yake so a menene haƙƙin Allah menene haƙƙin annabi mutum yazo yana alwala ka fahimci daga yanayin alwallashi to yanzu ire-iren wannan in dai har akwai ikhlasi da kyakkyawan niyya su ire-iren wannan so ake a tsaftace ma mutane aqida da farko so ake a koya ma mutane ahkam hukunce hukunce na ibada amma ka kinkimo wasu abubuwa waɗanda ba su da alaka wanda shaddana baina bainal waqi da kai abin da kake karantawa abu ne wanda ba tuhumar niyyar mutane muke yi ba amma fil haqiqa akwai rashe akwai kamshin rashe ikhlasi a ciki Allah ta'ala ya yi mamu tsari Allah ta'ala ya yi mamu kariya al'imamu malik bin anas ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a duniyar musulunci jagora na mazhaba ta malikiya Allah ta'ala ya shi kanshi da rahama yake cewa ma aftaitu hatta shahida liya saba'una anni ahalul lidhalika yake cewa ban fara yin fatawa ba ma'ana ban fara karantarwa ba in ce wannan abin da Allah yake so ne wannan shine abin da annabi yake so wannan shine abin da musulunci ya yarda da shi wannan musulunci bai yarda da shi ba ma'ana yayi bayanin alhalal wal haram yayi bayanin halal da haram a cikin addini yake cewa sai da mutum saba'in suka yi mana shaida ma'ana shiga-shigan malamai wanda duniyar ilimi ta yarda cewa malamai ne sun kahu kwarai da gaske a duniyar musulunci sun shinshina nauyinsa sun yarda cewa malami ne sannan suka ce wannan ne ya kamata ka fara karantarwa al'imamu malik sannan ya fara yin wannan amma shi wani cewa zaye dama malami na guda ne kuma ya mutu don haka nan babu wani wanda zai kuma sai ya zamna wai bayani yake so yayi kuma al'umma su saurare shi yanzu kai wannan an dauko hanyar su al-Imam Malik kenan tsakani da Allah da a tsakani da Allah an an dauko hanyar su al-Imam Malik mutumin da zai cewa duk duniya shi malamin shi guda ne mai fada mai yashi kuma ma malamin ya rasu dan haka nan zai yin abin da ya ga dama wannan an ɗauko hanyar su al'imamu malik waɗanda suka ce sai da mutum saba'in suka yi mamu shaida suka yi mana shaida sannan za ni cewa Allah ya ce annabi ya ce kaga wannan ne ko kaɗan na nuna me na nuna lalacewar harkar ilimi da kutse da aka yi mata wanda ya kamata a biyo a biyo gida ta ƙofa ko wa'atul buyuta min abuwa biha ba wai a shigo ta katanga ba ba wai a tsallako ta me ba ba wai a tsallako ta fenedar a tsallako ta taga ba wannan bayanin na al'imamu malik yana a cikin tartibul madarik da kuma al'intiqar fi fada'il al'a'immatu thalathatil fuqaha wanda ke nuna cewa ashe larura ne kahin mutum ya zamna a kujera ta karantarwa kahin mutum ya zamna ya fara yi ma mutane fatawa ya fara karantar da mutane dole sai mutum me sai mutum ya karanta a gaban malamai wannan ne dole ne na daga cikin hanya wadda take dole ne mutum ya zamto malami sai ya karanta a gaban me sai ya karanta a gaban malamai abdullahi dan mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma akhadhu ilma an akabirihim mutane ba za su gushewa ba a cikin alheri matukar dai suna karɓar ilimi ne daga me daga manya-manyansu ma'ana daga malamansu daga manya waɗanda suka san me Allah ya ce me annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa'iza akhadhu an asaghirihim halaku idan suka karɓa daga ƙananansu to sai su hallaka malamai sun yi bayani su wane ne ƙananansu a su wane ne ƙananan da abdullahi dan mas'ud yake tahziri kan karɓar ilimi a gare su shine suka ce qalilu al-ilma su ne waɗanda suke da ƙarancin ilimi waɗanda ba su da sani a cikin abin da su kansu ba su fahimci abin da suke magana a kan shi ba abin da suke cewa ɗin ba su gama fahimtar shi ba amma saboda azarbaɓi saboda gaggawa saboda al-istijal ko kuma a ƙoƙarin cewa muryarsu sai ta bayyana ta yi gogayya da muryar wasu sai su hito suna yin magana to waɗannan su ne mai su ne a sahir waɗanda ƙalilu al'ilm au man ya tasaddar ƙablar ta'ahul wanda yake fitowa ya bayyana kahin yake zamtowa ahalin yin magana a wannan ɓangaren wannan kuma na daga cikin abin da aka fitine mu kenan da shi a wannan zamanin da yawan mu mun kaurace wa majalisan malaman mu za mu zuwa majalisan malaman mu musamman yanzu da hanyoyin da hanyoyin karantawa suka yi sauki wannan zamanin mutum sai kaga yayi itimadi akan Sheikh Gogol ko kuma yanzu zamanin azzaka al-istina'i ko IA wannan a zamanin su mutum dandanan dandanan dandanan to shi kan shi wannan ne yana daga cikin me na daga cikin afa na daga cikin musiba na daga cikin ibtila'i da aka fitina al'ummar mu da shi mutum sai ka samu cewa in abin a kirga a kirga maka malaman shi ne waɗanda ya karatu a gaban su sai ka yi mamaki sai ka samu cewa wani ma da kyar za a kirga ma malami ɗaya ko zuwa biyu wanda ya zauna kuma shi ma zaman da ya yi gaban su ba wani zama ne ba na ƙulul amadi wanda ya yi dogon lokaci ba irin wannan ya zauna ɗaya biyu shi kenan a'a ya fahimci hadisi ɗaya kuma fahimtar ma watakila shi ne yake ganin ya fahimta alhali ba fahimta daidai ya yi ba shi kenan daɗa kamar yadda ɗaya daga cikin malamai yake cewa ibn al-madini ne yake kawo cewa yau za su hitowa su karanta hadisi ɗaya hadisi biyu gobe sai gashi suna cewa ana muhaddis ni ma malama hadisi ne yau fa mutum ne za ya karanta za ya zaunawa ya ji hadisi ɗaya ya ji hadisi biyu ko ya karanta hadisi ɗaya hadisi biyu amma gobe in ana hira sai ka je yana cewa mu ne malama hadisi kaga ai wannan ne ya fitina da bala'i ya abu koko wannan dai za ya sake maida mu kan maganar al-Imam Malik da yake cewa bai yi magana ba sai da malami 70 da kakkun malamai waɗanda duniya ta yarda cewa malamai ne a cikin ilimi suka yi rashe mashi sannan ya fara yin magana da yawa daga cikin mu mun nisanci majalisan malamanmu shi yasa hatta da yanayin tarbiyyar mu da yanayin karantarwar mu duka sai ta sha bamban da haka nan muka koma muka yi i'timadi akan littafi akan abinda mutum zai budewa ya karanta sai ya fahimta shi kuma karatu ba tare da malami ba talaqqi ko kuma karantawa daga littafi mutum ya dogara akan abin da yake karantawa a cikin littafi wannan yana da fitintinin shi masu yawa daya daga cikin malamai tabi'ai Sulaiman bin Musa al-Ashdaq ɗaya ne daga cikin manya-manyan fuqaha na Sham suna ce mashi faqihu Sham waye babban malamin fiqhu na kasar Sham ya rasu hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 100 da goma sha tara yake cewa la ta'khudhu al-ilma min sahafiyyin kar ku dauki ilimi daga fararen takardu waɗannan ma'ana mutum ba daga malami ba kawai mutum ya bude littafi ya karanta ya ce ya fahimta wannan kam ada'a ila an yaqa fil khatari ko kuma an yaqa fil fil khatai mutum yana kusa da ya fada a cikin me da ya fada a cikin kuskure tabbas mutum ya kasance littafi shine ya dogara da shi za ya budewa ya karanta ya ce ya fahimci matsala to tabbas yana kusa da me yana kusa da ya fada a cikin kuskure sannan kuma kamar yadda ya ce la ta'khuzul qur'ana min mushafiyyin kar ku karanta alqur'ani daga mushafi ba wai yana nihin farkon koya mutum yanzu shi ya iya kira'a ya iya ta da baki sai ya ce to bari ya dauki qur'ani ya karanta ka ko sa ai sai an samu kusa kurai ko sai ya zo wurin karanta alif lam mim sai ya ce alam zalikal kitabu la raiba fi bai san cewa ake alif lam mim ba sai ya zo wurin kaf ha ya ayyun sad sai ya ce ka ha ya ya karanta su haka nan saboda me saboda shi kallo yake yi yana karantawa ba talaqqi yayi ba ba ko yayi mushafahata da daga malami ba to haka nan shi ma kowane ilimi akwai abubuwan da rumuzi ne akwai abubuwan da mustalahat ne akwai abubuwan da ba yayyuwa ka samu tafkikin lughzha ka samu warwarewar wasu kullallin al'amura a cikinsu wallahi sai ka zauna a gaban malami duk yadda za ka karantawa a cikin littafi ka karanta wannan littafin ka karanta wannan ka karanta wannan akwai abin da dole ne sai ka koma wurin malami za ya warware ma me ake nihi da haka nan kaga kenan idan ka zo ka fara yin magana kai da ka karanto a littafi ba wai koya kai a gaban malami ba zaunawa kai a gaban malami ba ya karantar da kai haka nan ba da ka fara yin magana waɗanda suka karanta a gaban malami za su fara ganin me za su fara ganin kusakuranka wanda kuma yanzu shi ake faruwa da mutum ya buɗe magana dama kuma shi ya ce baya da malami a mutum ya ce dama ai habbugun gaba ana yi haka nan ko wani yana cewa haka la habbugun gaba ana yi tai ba ala ayi halin mutum ya kasance baya da malami littahi shine malamin shi wannan babban kuskure ne da mutum ke fadawa a cikin shi abdullahi ibn mubarak wanda sa'a ne nasa al'imamu malik yana cewa man kana shekuhu alkitab kana khaɗa'uhu akthara min sawabihi duk wanda ya kasance littahi shine malamin shi a yanzu kuma sai mu faɗaɗa shekhu gogol shine malamin shi ko kuma ia shine malamin shi to insha Allah kusakuran shi kuskuren da za ya faɗawa a ciki sai ya hi daidai ɗin shi wanda za ya faɗawa idan za ya idan za ya tattauna mas'ala goma to sai ka samu mas'ala tara duk kuskure za ya tattauna su da kyarɗe za ya samu abin nan to kaga wannan yana buƙatar me yana buƙatar a ja bakin shi ko a yi shiru ya yi shiru ya kyale yana buƙatar a maida shi ya koya yana buƙatar a karantar da shi ilimin addini ya zama abin da ya zama abu ne wanda yake da araha yanzu ga mutane kowa ya ƙoshi kowa ya sha shayin shi sai ya yi zaune kawai magana za a yi kan hakanan wanda sauran ilimin muka ba wanda za a yarda a yi mashi hakanan a ba wanda za a yarda a yi mai haka nan ba ba ilimin da za a yarda a yi mai irin wannan ne kutsan amma da yake ilimin addini an dauke shi da arha wanda shi kuma ilimi ne wanda mutum sai ya koshi sosai da ilimin muka kahin yake cewa yayi magana a cikin shi kahin yake cewa ya kutsa ya fara yin magana a cikin shi idan muka ce mutum ya koshi a ilimin muka akwai ilimin muka da dama waɗanda su za su ba mutum dama ya yi magana kan wasu matsaloli wannan dai har yanzu za ya sake mai damu muna yi ne muna muna komawa za ya sake mai damu akan me akan mas'ala cewa idan mutum ya fahimci ya fahimci wata mas'ala babu laifi ya yi magana a kanta amma mutum bai fahimci matsala ba kuma ya ce dole sai ya yi magana a ciki to insha Allah barnar shi kusakuran shi sai sun bayyana kwarai da gaske Allah ta'ala ya yi mamu tsari Allah ta'ala ya yi mamu kariya Allah ta'ala ya yi mamu kariya mutum babu ilimi wanda yake iya abin da ya mallaka shine dai wannan ne littafin da muke magana wanda za ya dogara akan shi shi dai iya kashi ya bude ya karanta idan ya shi an ce kaza ya hito ya yi bayani wala Allah karanta shafi biyu shafi uku kai malamai suna cewa ko shahi arba'in mutum ya karanta to akwai abin nan ne akwai sauran shi ko shahi mutum ibn taimiyya Allah ta'ala ya shi kanshi da rahama yake cewa kahe in yi tafsirin aya guda wani lokaci nukan komawa in leƙa tafsiri wanda ya yi abin nan ne ya yi tafsiri ɗari maganganun malamai ɗari a mai ibn sharir ya ce mai alƙurdubi ya ce mai wane ya ce malaman tafsiri magabata mai malaman hadisi na duniya da kakkun malamai waɗanda layu shakku lahum gubar waɗanda babu kokonto babu shakka a cikin iliminsu me suka faɗa a cikin duniyar ilimi na hadisi a cikin duniyar ilimi na tafsiri yace kahin yace amma wani za ka samu cewa shahi dai ya karanta shahi biyu ya karanta amma sai ya zanki ta da jijiyoyin waya da wannan ne za ya zan kima malamai challenge dan ke cewa wannan ba wanda ya isa wannan ne masalar yace kaza da shi iya abin da ya abin nan ne yake nan Allah ta'ala ya mamu kariya wani sha'iri yana cewa la tahsaban anna bil kutubi mislana satasiru falid dajajat rishun walakin la tadiru yake cewa karka yi tunanin cewa wai ka tara littattafai su waɗannan littattafan su ne za su baka dama ka dinga tsoma baki a cikin akwai wanda shi ba abin da ya ba abin da ya tara a cikin kayan aiki na ilimi in ba me ba in ba su wannan littattafan ba wallahi akwai wanda ba abin da yake da a cikin ilimi hazzi ko kuma rabo na cikin magana wanda za ya bashi dama ya zauna ya ce ma mutane Allah ya ce annabi ya ce hukunci na ilimi na, na addinin musulunci ba abin da ya tara in ba wannan littattafan ba waɗanda za ya yin kwalliya da su a bayan shi ana haska shi a bayan shi sai falid da jajat rishun walakin la tatiru yo ko in haka ne ai zabo ma ko kuma in haka ne ai kaza ma tana da hihike ko ko kuma tana da abin nan ne gashi amma tana tashi tana hira ba ta hira wannan ne magana ce yake yi magana ce yake fada ba wai gashin ba a'a ita ma kaza tana da gashi amma kuma tana tashi yadda tsuntsaye tantabara da da da da kurciya da habshiya suke tashi su yi yawo sama tana iya yin haka nan to shi ma haka nan wanda ba ba abin da ya tsara ba iya wannan ba ulumul ala waɗanda sannan kuma murshid malami wanda yake mai shiryarwa dan muka ce ulumul ala ilimi wanda yake na balaga ilimi na nahwu ilimi na sarf ilimi na na usulul fiqh kuma ilimi na fiqh ilimi na tafsiri ilimi na tarihi ilimi na mustalahil hadis ilimi na adab ulumul ala mutum idan yana magana sai ka kusakurai suna hita a ciki amma kuma shi ne wanda manya-manyan malamai za ya dinga cewa ba su isa ba yana zari masa idanu yana cewa ina suka balma har yana nakadinsu yana cewa wa ma ya ce masa kaza din malamai waɗanda duniyar ilimi ta shi nauyinsu an shi nauyinsu sun kai rasikhuna bil ilmi kadaminsu ya kai amma mutum za ya dinga zazzare masa idanu wanda shi kuma idan ka bashi hadisi na yaushe aka halicci annabi adam hadisi na abin nan ne ya halittar annabi adam na yawmul juma'a khuliqa adam fi yawmil juma'a wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija shi kuma sai ya karanta wa fihi adkhala wa fihi akhraja ka rasa ya aka yi shi bai san mabniyun lil ma'lum ba bai san mabniyun lil mashhul ba sai ka rasa to wai shi adam din shine ya shigar a cikin aljannar ko shine aka shigar a cikin aljannar saboda me saboda saboda akwai karanci akwai abin nan wannan za ya maida mu kan maganar da Abdullahi dan Abbas yayi da yake cewa la yazalu fin nasi khair ba zai gushe ba a cikin al'umma akwai alkhairi ma damu ya akhuduna an akabirihim matakar ba su gushe ba suna karba daga manya-manyan su ma'ana waɗanda suka san abin waɗanda suke da ido kan abin amma idan ya kasance suna amsa daga asaghirihim wanda mun yi bayani su wane ne asaghir ko su wane ne kanana su ne qalilu al-ilm waɗanda kaɗan abin nan ne karatunsu ko kuma in ce ilminsu cikon cokali ne wanda mutum za ya fitowa kahin ya hito ne za ya la haula wala quwwata illa billah Allah ta'ala ya mamu tsari Allah ta'ala ya mamu kariya al-khatib al-baghdadi babban malamin hadisi sannan kuma babban malamin tafsiri yake cewa inna talibal ilmi yahtaji ila mulazamati shaykh tabbas dalibin ilimi yana buƙatar ya lazumci malami yana buƙatar ya lazumci malami a cikin lazumtar malami a cikin lazumtar halarta majalisan malami wannan yana da me yana da fa'idodi masu yawa daga cikin mun yi ishara zuwa ga wata fa'ida wadda muka faɗi a baya shine cewa akwai lughuz akwai mustalahat waɗanda in ka shekara ɗari a kan littafi ba ka fahimce su ba in ba ka zamna a gaban malami ba yau wanda ya koyi ƙira'a wanda ya koyi lakcir shi an koya mashi a ba ta ta ja an koya mashi a da a bi fataha a bi kasara i bi damma u a idan aka hada a kaza shi wannan ya koya sai ya dauki qur'ani ya karanta mun yi ishara cewa kuskure zaye tabbas sai yayi kuskure saboda bai yi talaqqi ba bai karba ba daga ma'abuta abin daga alqurra makaranta ko waɗanda suka sanya ake karanta wato shi ma haka nan ilimi matakar ya kasance ka ce wai budewa ne za kai karkaranta to insha Allah sai ka fada a cikin kuskure kaga daga cikin fa'ida ta zama a gaban malami abin da baka fahimta ba sannan kuma na daga cikin abin nan ya kuskure na fahimtar na fahimtar abin nan kai fa'ida ta zama a gaban malami malami zai dinga bude ma zai dinga yaye ma abin da ake ce ma al-mushtarakul lafzi akwai akwai kalmomi waɗanda suke suna da abin nan ne suna da ma'anoni daban-daban mafahum za ka samu kalma ce ɗa guda amma tana da ma'ana daban-daban tufahama hasaba siyak ana fahimtar ta ne hasaba siyak shi wani idan aka ce ainun abin da ya sani ayin kawai shine ido ko shi ya ya san ra'asun ya san ainun ya san anfun ya san fammun ya san uzunun ya san batanun ya san yaddun ya san rijulun sai ya zo me sai ya zo a cikin karatu sai ana cewa wa fil'ain sadaka ko kuma wa fil'ain zaka ana cewa a cikin ido kuma akwai zaka kaga ai haka za a yi fassarawa ko kaga an yi kuskure ko ba a yi kuskure ba saboda shi abin da ya sani ido ya sani alhali kuma ana maganar me ana maganar abin nan ne zinariya ina fatan mun fahimta ana maganar azhab ana maganar zahab ana maganar zinariya akwai ain wannan ne na ido akwai na zinariya akwai ain wannan ne na jasus dan leƙen asiri ain ake kaga zama a gaban malami shi za ya sa mutum yayi me ya bambanta wannan sannan kuma uwa uba daga cikin falala ta zama a gaban malami ko kuma fa'ida ta zama ta koyan ilimi a gaban malami shine me shine akwai samun ladabi duk wanda zaka samu cewa yana da malami musamman ya kasance malami ba ɗaya ba malami ba biyu ba yana halartar majalisan malamai to insha Allah za ka samu cewa ba ka same shi da hayaniya ba ba ka same shi da kwarniya ba ba ka same shi yana ta da jijiyoyin wuya ba bale har ka samu ya ta'adda ko kuma yana abin nan yana yana keta yana keta alfarmar mutane masu mutunci yana cin mutuncinsu kuma waye da sunan ilimi kuma waye da sunan malanta sam wanda yake da malamai waɗanda suke rabbaniyuna tabbas za su samu ba ya samu wannan ba yake cewa ya hataju ila mulazamata shekhi li'annahum yubayyinuna lahu al-mushkil malamai za su dinga nuna mashi abu wanda yake da iskali an wasu abubuwa waɗanda suke da iskali malamai za su zanki bayyana mashi wa yusahihuna lahu al-fahama wala Allah ya fahimci wani abu wanda kuskure ne malamai su zanki nuna mai cewa abu kasa kuskure ne ibnu Uthaymin a cikin littafin shi na na kitabul ilm yake cewa duk wanda yayi kokarin azarbabin zama malami alhali kuma ba ya da malamai waɗanda ke gaya mai ke gaya mai ya shi sannan kuma ba ya da abin nan ne ba ya da kayan aiki na malintan yake cewa to za ka samu cewa fil ghalib ba za ya karɓar gaskiya ba saboda shi yana ganin cewa idan ya yi kuskure aka gyara mai wannan na nuna ashe bai kai wannan matsayin ba a'a to dama in yana da malami malami ya gyara mai ai dama ya san shi ɗalibi ne ko ba haka ba sai ya ce alhamdulillahi an gyara mai ko kaga falalar me falalar zama a gaban malami kenan wa yuqifunahu ala daqa'iqil ilmi sannan kuma malamai za su sanki nuna ma mutane za su sanki nuna mai daqa'iqul ilmi ilmin muka masu zirhi waɗanda la tudraku bi mujarradil qira'a wanda ba a fahimtar su da wai qira'a kadai mutum ya karanta ya karanta ba za ya iya fahimtar su ba wanda wannan za ya nuna maka ashe dole ne mutum ya kasance yana da wannan dole ne mutum ya kasance yana da malamai sannan kuma dole ne mutum ya kasance yana da fada masu fada mai yaji sannan kuma dole ne mutum ya kasance yana neman ilimin khalisan liwajhillahi yana yi ne saboda Allah sannan kuma idan ya tashi karantarwa ya karantar iya abin da ya karanta idan kuma yana so ya karantar abin da bai karanta ba to yayi hakuri ya karance shi sannan sai ya karantar in kuma ba haka nan ba banna za ta faruwa Allah ta'ala ya yi mu tsari Allah ta'ala ya yi mu kariya wannan kadan kenan daga cikin abin da na so in yi tsokaci akan shi ƴan uwa ilimi wannan ne amana ne amana ce wannan ne ilimi neman karatu amana ne ‘yan uwana ɗaliban ilimi da kuma ‘yan uwana masoya ilimi ilimi wannan amana ne duk wanda ya kasance yana nuna cewa shi ba ruwan shi da malam wani ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza yana nuna cewa duk duniya yanzu babu wani mai faɗa mai ashi kai daga shin wannan kasancewa ba wanda ya kamata ka tsaya ka saurari karatu daga gare shi ne ba ko na nuna kenan babu daddaku babu sanin ya kamata a cikin al'amuran nashi Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu dace na tsawaita bayani malam ina godiya kwarai da gaske da dama da aka bani na ce wani abu a wannan ne majalisi mai tarin albarka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tantaman harshe Allah ta'ala ya gafarta mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu alaikum wa rahmatullah kenan da farko muna mika godiya da malam da yamma mu tunatarwa mai amfanarwa wadda tunatarwa ce wadda za ta amfani wanda zai fara neman ilimi da ma wanda yake cikin neman ilimi da ma kuma wanda yake tunanin cewa shi malami ne ya zama malamin ko bai zama malamin ba ba sani ba kun yi la'akari da yadda malam ya taho da karatun nashi duk wata dan ba da malam ya kamata ya dan takulo ya takulo shi to amma karatun kamar ya wuce karatun minti talatin ko awa guda ko awa karatu ne wanda ana iya yin wata guda ana yin shi sakamakon wannan lokacin da muke daman malam ya ce ilimi da malinta a yau kaga wannan salula da take gabanmu da take hannuwanmu kaga wannan karhen da ke da kafa uku yake gabanmu ya taimaka wajen wanda bai kai ya gai wani abu ba a addinin musulunci yana gai yana da jikka sattin ta sayan waya yana da jikka biyar ta sayan tripod yana da jikka uku ta sayan mikro to shi yasa zai iya saye ya zo ya kafa ya gaya abin da yake so ya tashi ya ta yi sakamakon babu wata kungiya da take kara addini ko take kara alkur'ani Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam Allah ya mai gafara ya taba wata magana sai yake cewa idan wata azumi ya kama za ka ganin kowa yana buɗe tafsiri ya ce ba komi yasa haka nan ba ya ce sai don alkur'ani bai da wata ƙungiya wadda take tsaye ta kare shi ya ce amma an ba da haka nan ba akwai wanda in ya zo ya fara tafsiri da an kunna kasata an saurara sai a ce kai daga yau ka bari ka te majalisun malam wani ka zamna a yi tafsirin nan da kai a jira nan da wasu shekaru a gani ko kana iya yi kaga a cikin ilimin muka akwai journalism ko ilimi na ba da labari ko baka taba jin wanda bai wannan karatun ba ya zo ya ce bari in je gidan rediyo in ba da labarai ba a yi saboda ilimi ne masu shi suna da kungiyar da take kare sannan ilimi na koyawa wagga a ikwal ta zamani da muka sani baka taba jin wani ba ya zo ya ce shi ma koyawa birgiya take bari ya shiga kalasa ya koya ya hito ba a yi amma wani ilimi ake makuce ilimin allah shi kada ake makuce kinan yana da kyawo gwamnati ta sani ha'in za ta kare ilimi na duniya to shi ma ilimi na addinin musulunci ya kamata a dokan mai mataki saboda ilimi ne wanda in ka ɗauki hanyar malinta mabiya ke gari ka a zo a yi da ufar ɓarigu wal matulu ka a zo a yi fa'aftau bi gairi ilmin fadallu wa'a wa'adallu shi yasa malam ya ce ilimi da kuke gani bai samuwa kyauta ilimi da muke gani dole sai da karatu ake samu babban matsalar da ke da kwai wadda malam ya riga gaye ta ɗalibai da dama suna tunkahon cewa su ba su da malami duk wanda kaji ya ce bai da malami bai gano menene asalin addinin musuluncin ba shi yasa malam sai ya fara tafiyayyen halitta manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kai mu koma ga baban mu annabi Adam mi Allah ya ce fatalaqqa adamu min rabbih mi kalimat wannan kalimatin Adam shi ya to da su daga wa aka tome da su daga Allah ko sannan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa innaka latulakkal qur'an min ladun hakimin alim da ya kasance manzon Allah yana sauri sai kuma Allah ya ce mai wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kai can sai Allah madaukakin sarki ya ce mashi inna alaina jama'ahu wa qur'anahu dan Allah a wannan wajen gaba ɗai akwai inda annabi adam ko manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake nuna cewa ba su bi ta wata hanya ba suka sami ilimi kawai su suka tsaro wannan ilimin suka same shi babu shi ko to dan shi yasa wanda yake neman ilimi to dole sai ya nemi ilimi ta in ya gusa daga nan ya gusa daga nan in ya gusa daga nan ya gusa daga nan kenan mai neman ilimi sauri ba nashi bane idan dai ka san hawainiya yanda kaga hawainiya tana tahiya a wani lokaci in ta daga kafa ta aishi sai ta yi kwana ho take ci gaba da tahiya to mai neman ilimi shi ma hakanan ne ya kamata ya nemi ilimi ba wai ya nemi ilimi da gaggawa dan ya zo ya gayi abin da yake so idan ka ɗauki kisa annabi musa da shi da khadar ita kaɗai ita kaɗai cikinta akwai koyon ilimi akwai haƙuri da malami sannan kuma akwai haƙurin da malami yake yi da ɗalibi a wannan kisa gaba ɗai saboda annabi musa manzo ne ko ya yi magana da allah ko majida da allah ne ko ulul azumi ne ko wai sai Allah kuma ya ce ma annabi Musa ya je akwai wani malami ya ɗauki ilimi a kai kaga annabi Musa bai nuna cewa ba shi ulul azumi bai nuna cewa ba shi annabi ne bai nuna cewa ba shi manzo ne ya za a yi je neman ilimi wajen wani amma yanzu sai ka ji wani ya ce ni ba ni sauraron karatun malamin wani shi kuma malam wani gajiyar shi ce kake ci karatun da kake yi a zane da malam wani bai yi tsaye ba shekara talatin da ta wuce aka zage shi aka jeheya aka mai kazahi aka mai shari aka ce kwarto ne aka ce barawo ne wallahi da baka samu damar da kai zamna ba da sunan izala ko da sunan wata akida kana wannan wa'azi annabi musa ya tayar da aiken shi a wajen wannan malam shi yasa kaga malamin da zaka koyan karatu gare shi shi ya dace ya aza maka sharaɗin ɗaukar karatu ba kai ya dace ka nemi sharaɗi ba wajen malami ko ka aza so da dama malam zai cewa za mu karatu lokaci kaza sai a ce mu muna da lokacin malam wa kuma kai ne ma kake to annabi musa wa sharaɗi aka sa mai annabi allah ne wai dan mu shi mu da ke neman ilimi da ku da ke sauraron mu annabi musa da ya zo za su fara tahiya biyar ce ya ce lanta sati a ma'iya sabara annabi musa ba waka iya haƙurin tahiya da ni bale ka yi bale ka sami ilimi a ƙasa annabi musa ya ce ni zai iya ko suka yi tahiya uku ko suka yi fantalaka fantalaka ta uku ta harko malamin na yayi ya kashe asafina ya kashe jirgin ruwa annabi musa ya mance da an same sharaɗi an ce duk abin da ya ga an yi kayayi magana sai ya ce ka kashe ko jirgin mutane kuma don wannan mutanen su dirme a cikin ruwa ya ce ka zo da abu mai girma ka zo da abu abin kyama sai malamai ya tuna mashi ya ce kamance na ce ba ka iya tahiya da ni sai ya ce to kuma ya za a yi ka kama ni da abin da na mance kenan kakka ba mi kakka ba raina wahala sai suka ci gaba da tahiya ko na biyu da aka zo malam ya samu mi ya sami yaro ko suna wasa ko malam ya kashe shi malaman tafsiri wasu sun ce ya cire kai wasu sun ce ya gama kai da katanga ya hoshi wasu sun ce ya kashi ya aka yi dan ma annabi musa ya ce a katalta nafsan zakiya za ka kashe mutum wanda bai kai a kashe ba wanda bai balaga bai komi ba hallau da ya ce mai laƙari ita shai nukura ka ƙara zuwa da wani abu abin kyama ya ce ma annabi musa kamance yadda muka yi da kai ya ce in na sake tambayar ka wani abu to kakka abokance ni wajen tahiya wannan karatu ya ce ka yi ƙarshen yi mana uzuri ya ce ƙarbalagta minni uzara gari ba annabi ne yake neman ilimi amma kariba kalaman da yake aiki da su ba wai kalamai ne ba wanda ni nake aiki da su ya ce ƙarbalagta milladunni uzura ya ce ka yi mini ƙarshen uzi yanzu kuma sai suka ci gaba da taya da suka zo da sunan mutane su karɓe su a matsayin baki ko su ba su abinci sai ba su karɓe su ba kuma haka nan dai hadir ya sake ganin katanga ko ta karkata za ta faɗawa ya ce ma annabi musa zo mu kama wannan katanga mu miƙar da ita bai ce ba bai kama bai ce ba aikin wahala ne bai ce ba malam kana da ɗaya ni ka sa ni aiki ka san yanzu haka na ake yi malam da ɗayan shi amma ni sai ya kira ni ya sa ni aiki ko a makaranta ɗan yara sai ka ji suna cewa haka na ba su san karatun da yake ba su ba daban kuma sannan da aikin da yake musu daban haka na annabi musa ya cire kaya ko aka gyara wannan katanga ta miƙe to da yake annabi Musa yanzu kuma an hara shi magana bai iya cewa komi sai ya ce to malam dade ka dan amshi ko kudin aiki wanda muka yi musu daga nan ne sai malam ya ce ni haza firaqu baini wa bainika amma sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabara ya gaya mishi ya ce wannan jirgin ruwa da ka gana biyi akwai wani sarki azzalimi in mun taya gaba zai amshi ya ce wannan yaro da ka gana kashi uwayen shi mutanen kirki ne yaron zai iya tashi ya zama masa fitina ya zama masa dan kuka sannan ya ce wannan katanga da ka gani katanga ce wadda akwai arzikin wasu marayu suna can a madina kai katangar ta faɗi arzikinsu ya faɗo wasu su zo su kwashi annabi musa ya san wannan ilimin bai san wannan ilimin ba to shi yasa a nan duniya babu wanda zai tsaye ya ce ilimi wannan ba zai bi ta hanyar malamai ba kaga dai annabi Musa ta inda ya biyo ko kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta mala'ika Jibril ko to kana so ko ba ka so sai ka bi ta kalkashin malamai za ka zama malami amma in ka bi ta takarra amma in ka bi ta salula za ka zama malin malin riga wadda malamai ke sawa kana iya sawa amma kai ba malamin ba kinan dan haka ya ku ɗaliban ilimi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a cikin alkur'ani akwai wata aya kaga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kowa ya san abin da ya zo da shi huda ne ko shirya ne ya zo da shi ko amma me yake ce makafiran manka ce musu yake wa inna au iyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin cewa yake ko mu dai ko ku akwai wanda yake kan shirya ko kuma akwai wanda yake akan bata mabayani to yanzu in ka tashi yi ma babban malami raddi an san shi ya gina mutane a maradi ya gina kowa dai rana ba a san ka ba sai ka zo wannan malamin shi za ka fara cin mutunci ba ma wai kai ma ka yi yadda manzan Allah ya baka yi wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin a'a abinda kake so ka ce shi wannan malamin mai shekara 30 yanzu bai iya ba ni na gano ta shekara 30 da yayi duka garma garma ne yake ba ku wannan karatu shirme ne to manzo Allah shi ya ce wa inna iyyakum la alahu dan afi dalalin mubin kuma kai yanzu sai ka zo kawai haka nan ɗaya rana malamin da kowa yarda da shi malamin da kowa ke ji da shi kawai sai ka tashi ka mai wulakanci kuma sai a zira ido sai ana kallon ka to da akwai kungiyar da ke kare addinin musulunci ba za ta bari ba ka ci mutuncin kowane malami wallahi sai ta doki hukunci akan wannan malamin shi ya sarar ko ba hana addini ba ko amma yana da dawabit ko sannan kuma yana da hudud wanda ba yiwa ka tsallaka su amma yanzu sai ka gani malami ya hahe ka malami ya yi jikoki da kai a cikin raddin ka sai ka zage shi waya baka dama ba wanda ya baka a cikin raddin ka sai ka siffanta shi da wani abu ko ka siffanta da kare ko duk karatun da za ka dokuwa duk hadisan da za ka dokuwa babu inda ke aka ce ka yi raddi ka kalli shaksiyan mutum ka ce wanga baki ne ko gajere ne ko wani wane ne a cikin saha ilimi ya ba zama cin mutunci duk wanda ka je yana raddi yana tsakuro wannan abubuwan to kasancewa bai da gaskiya kan ma haka ba kanka wahala saboda mai gaskiya tsayawa yake a bayanin ilimi ya zuba hujjojin shi in ya so ya yi gaba hujjojin ya su za su tabbatar da abin da yake shi yasa kusa-kusa da shekaru sun kai goma akwai malamin wanda ya ɗan yi tsokaci akan wasu karatuttuka na malam jafar da na albani amma ba a samu sati biyu ba kuma ya dawo ya warware kayan shi saboda me yasa saboda abin da suka gai gaskiya ne kuma saboda sun yi dan Allah ne sannan nukuta ta ƙarshe wadda zan ɗan taɓa magana mala ya yi magana ya ce shin dole sai ka yi zirhi a kan karatu za ka koyar malam kuma ya ba da amsa ya ce ba sai ka yi zirhi ba amma ka tsaya iya kudinka iya shagalinka wanda za ka koya ma masu bukatar izihi ɗaya ne kana da izihi biyar kuma an yarda izihi biyar in ya zamana ko to za ka iya koya musu wanda suke da ƙur'ani ne za ka yi masu tafsiri to ya kamata ka je a yi gwaji na tafsiri ko a ga za ka iya ko ba za ka iya ba in ya so sai a barka ka kai a makarantunmu idan za a ma yaran musabaka ko ta harda ce ta alƙur'ani me ake yi sai an dinga turo malami ɗaya ya zo ya jinjina ya jinjina har da ka ta yi sannan ka hau mambari ko ba ta yi ba a sake turo wani malami ya jinjina ya jinjina shi yasa in aka ji wani taya ba ta yi ba sai a ce kai wani ka yi haƙuri ka ƙara nuna wannan karatun shekara mai zuwa in ya so sai a yi sai a yi wannan da kai kenan don haka sannan kuma malam ya yi magana cewa tabi'ai ba ma su fara magana ba akan masail na addini ko kuma abin da ya shahi addini har sai sun sami har sai sun samu satifiket daga manyan manyan malamai to yanzu ba satifiket ba ake nema daga manyan malamai a'a manyan malaman ake son a rusa ba dan komi ba sai dan mi sai dan kamera kawai da ake doka ana azaka kawai su wannan malaman wanda kake kokarin rusawa in kai karatu na awa guda in ga wani kai yoshi sun sani amma su saboda karatun da aka koya musu sun koyo shi ne a cikin ladabi to ba su da lokacin da za su maida maka magana sai dai a barka da irin mu masu tasowa mu sai mu maida maka magana amma shi wancan malamin abin da ke gaban shi kokari ne yake za a sauke sahih bukhari kokari ne yake za a sauke adabul mufrad kokari ne yake tafsiri ha an sauke maimaci ne ake an kai ko suratul fatir ko an kai saba'i kai kuma kana nan kana taba kanka wahala akan hadisin da baka fahimce shi ba akan hadisin da baka san takrijin shi ba akan hadisin da baka san isnadin shi ba akan hadisin da an ce ka gayo littafin hadisi guda goma an baka aiki ko kuma in an ce ka karanto ka bado sunan littafi na rijalul hadisi ko na siqatu ko na menene ba za ka iya bada su wannan malaman duk sun wuce wannan karatun sun yi shi sannan kuma ba sun yi shi bane a garin da kake kai yanzu kake tunanin a nan kadai za ka samu ilimi a sun yi ilimi ne da rihla kamar yadda imamu shafi'i suke cewa idan kana son ka ilimi ko kuma idan kunci ya maka yawa a neman ilimi ma idan kana son ka yi ilimi to dole sai ka yi balaguro shi yasa babu wani babban malami da malam ya gayi nan ya yi ilimi cewa ƙasarsa kaɗai ya same shi sai ya haita yake samun wannan ilimi kenan ya kamata a ce an shaide ka kahin a ce mi karatu kake badawa sannan kuma malam ya gayi nukuta mai mahimmanci ya ce akwai karatun da duk ka sai gaban malami za ka fahimta shi kuma wannan magana ce ko shi yasa alkur'ani ma sai Allah maɗaukakin sarki mai girma yake cewa la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasu ma'uko tunda lokacin suna manza Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi izgili da mi da wannan kalmai saboda tana da mi tana da fassara bi sai suke aiki da mummunan fassara ko sai suke barin fassarar ta kirki to sai Allah madaukakin sarki ya ce to ka a ce haka amma a ce haka to dan shi yasa idan ba a gaban malami ka doki karatu ba to kalmomi da dama za ka dinga masa fassara wadda ka ga dama sannan kuma ka sani cewa shi addinin musulunci gaba ɗaya Allah ya sa wani hukunci wanda idan ka tsallaka shi wallahi duk abin da ka yi to za ka zuwa ne ka iske aikinka haba'an mansura za ka iske shi ƙura ce abin shekewa Allah madaukakin sarki ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula dan Allah Allah bai zama adali ba ba ha dole ba sai kai magana akan addinin musulunci ba a tilasta maka ba ba a ce ba ha dole sai ka zama malam ba ba a ce dole ba sai ka yi karatu ba ha a'a in dai ka san wannan abin da za ka gayi kai kanka ba ka yarda da kanka ba ko kuma wani malami ne kai shi ya taɓa magana kan wannan mas'ala kai baka karanci wannan mas'alar ba cike da waje to bai dace ba kai kanka ka zo ka zamana ka yi ma wani malami raddi ko ka ce wannan malamin abin da ya karanta ko hadisin da ya karanta bai gano wannan hadisin ba ne a da ka zo kawai za ka raddi sai ka ɗauki hadisin sai ka ce hadisi na kaza na kaza yana da kaza muna jin malamai suna mai wata fasara ko suna mai wata doka amma mu za mu zamana mai hoshin baki ga wannan hadisin dan kowa ya fahimci wannan hadisin amma sai ka zo sai ka yi zamne sai ka ce akwai wani babban malamin mu duk da kowa ya san shi an yi wane ne an yi wane ne za mu mishi raddi mun yi mishi kaza ba abin da kuka yi mishi ka zube kawai dalili ba sai ka ce wane bane in wanan ne an san wanan ne in kuma ba haka nan bane an san ba haka nan bane ne in kuma haka nan ne shi wannan muna kyautata zaton cewa in ya san ba daidai bai sai ya dawo ya ce ba daidai bai saboda yana cikin abin da ke nuna da awakka tana karbuwa a ce daga lokacin da ka fara har zuwa wani mataki an samu ɗalibai bayan ka wanda ba su da adadi to irin wannan malaman suna da ɗalibai wanda ba su da adadi irin wannan malaman da ake kokarin rusa da dama na akwai wanda duk ɗalibansu ne sai karatu kalkashinsu amma mai kokarin rusa bai da ɗalibi ɗaya wanda zai cewa yau shine ɗalibin shi kenan dan haka ya koyan uwa musulmi wannan maudu'i da malam ya duka na ce muku ba maudu'i ne bane mai karewa a lokaci guda abinda muka wada na daidai ubangiji Allah ya bamu ladan shi kuskure ko tuttuɓe harshe wanda muka yi Allah ya himin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
السلام عليكم